بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu a cikin wannan makaranta ta Rawdatul Janna li dirasati ulumul kitabi was sunna a wannan maraice na Lahadi inda muke sha biyu ga watan Zulqa'da hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha biyu ga watan Jun a dubu biyu da ishirin da biyu miladiya inda muke ci gaba da karatun littafin صحيح البخاري وندا زامو تاشي باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هيا بدي منا نسكن واتن كتاب الإيمان كتاب نبيو برسكن أيني kitabai guda kusan ɗari da ‘yan kai waɗanda imamu bukari ya shirya littafin sa a kansu babi kitabu na biyu shine kitabul iman babi na goma sha bakwai babun fa in gabu aqamu salata wa atu zakata fa hallu sabilahu al-imam al-bukhari ya kula wannan babi wato yana da munasaba da babin da muke ciki kuma kitabin da muke ciki na imani saboda wannan aya tana magana ne game da waɗanda suka tuba suka bar shirka suka yi imani da Allah madaukakin sarki shi ne Allah yake cewa fa in tabu idan waɗannan mushrikan waɗanda suka yi shirka suka tuba daga barin shirkan nan da suke a kanta suka tuba suka dawo masauki da kadai ta Allah sannan yake wa aqamu salata kuma suka tsaida sallah ta hanyar yin sallah kamar yadda Allah ya tsara cika sharuɗanta da arkanun ɗinta da rukunanta da farillanta wa adawu zakata kuma suka bayar da zakka ga waɗanda adda dukiyoyi kuma zakkan nan dukiyar nan ya zanta cika nisabi kuma suka ba shi kamar yadda Allah ya tsara a cikin lokaci to Allah ya ce fa hallu sabilahum ku ta hanyar ku rabu da su ma'ana shi ke nan sun ɗauke nauyin da musulunci ya aza musu da haka ba za ku yaƙe su ba saboda shirka zai fi sa a yi yaƙi sun bar shirka sun dawo ma Allah sannan rashin sallah tana sa a kashe mutum idan bai sallah to shi ita ma suna yi zakka kuma suna bayarwa dama wanda bai bada zakka za a fata da shi da ƙarfi amma mana'a zakka ta ukhizat minhu karha to saboda haka Imam Bukhari ya fara da wannan aya domin shi nuna cewa imani ƙaunin ma'amali don kaga wannan tuba da za su yi za su yi kalmar shahada ne su shigo kalmar tauhid da za su yi ƙaunin wannan sallah da za su yi da azumi da zakka su kuma amalu da haka imani aiki ne da zance حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال سمعت أبي يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري بين قول إسناد نشوى عبد الله بن محمد المسند يا باب الأبائي ya ce abu raushin alharami ibn umara ya ba mu labari ya ce shu'ba ya ba mu labari daga waƙi dan muhammad qal to shi waƙi dan muhammad yake cewa sami'tu abi yuhaddithu wato yace na ji babana yana ba da hadisi yana ba da labari Ali ibn Umar shi kuma ya karɓo wannan hadisin ne daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu wanda yana ɗaya daga cikin al'abadalatul arba'a suna cikin abdullahi abdullahi guda hudu daga cikin sahabbai waɗanda suka shahara da suna abdullahi su ake ce ma al'abada na arba'a abdullahi bin umar abdullahi bin awf abdullahi bin zubair abdullahi bin amr bin al-awf to abdullahi dan umar yake cewa anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala ya ce umirtu an uqatila an-nasa manzon sallallahu alaihi wa sallam yake umirtu an bani umarni bil bina'i lil maf'ul wannan umira annabi sallallahu alaihi wasallam ya gina wannan fi'ili bisa ga mabnul majhul umir an ba ni umarni an san wanda ke ba annabi sallallahu alaihi wasallam umarni daya ne shine Allah ko to da haka bayyane yake bai da bukata da sai an faɗi ba sai ya ce amara min Allah ba ne kawai yace bayyane umirtu an uqatila nasa an umurce ni in yi yaƙi da mutane in yaƙe su hatta yashhadu an la ilaha illa Allah har sai sun shaida cewa ba wani abin bauta da cancanta sai Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake yakar mutane ceton su ne da karkato su daga cikin ukuba da azaba da su ciki ya dawo da su a zuwa ga rahama yana ceto su ne daga ibadar gumaka shi dawo da su cikin ibadar Ubangijin kowa da kowa. Shi ne yace an ba ni umarni in yaki mutane har sai sun shigo tauhidi addinin musulunci shi ne hatta ya hadu Allah ilaha illallah. Har sai sun shaida cewa ba abin bauta da cancanta sai Allah maɗaukakin sarki. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Kuma su shaida cewa hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne. Wannan shi ne littaf na shiga musulunci kalimar shahada duk wanda zai shiga musulunci to wannan shi ne mabuɗi na shigowa musulunci kalimar shahada da yarda da cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa yuqimu sala da haka kalimar tauhidin kawai ba ta isa sai an yi kuma aiki da gaske dan shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai tsaya nan ba yace wai yi salata har sai sun kai da sallah ma'ana sai sun yi sallah bayan sun shigo musulunci kuma sun tsaye da sallar nan suna ba sai ta bi hukukiha wa arkaniha wal yusuf zakata kuma su bayar da zakka kamar yadda Allah madaukakin sarki ya umarni annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza fa'alu zalika asamu min dima'ahum wa amwalahum idan suka aikata haka ma'ana suka yi kalimar shahada sun shigo musulunci kenan suka yi sallah suka ba da zakka waɗannan guda uku wa aqamu min dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqi islam to sun kare jinai nan da dukiyoyin su da gare ni ba zan yaƙe su ba sai dai idan sun taɓa wani haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin musulunci wannan kan duk wanda ya taɓa haƙƙi daga cikin haƙƙoƙin musulunci ko da musulmi ne za a yi hukunci irin haddin da musulunci ya sha mana idan ya zina in mai aure ne za a jefe shi in bai aure ba kuma za a bula shi in ya sata za a yanke masa hannu duk wani dai hukunci hukuncin musulunci hudud al-islamiyya shi ne hukukul islam wannan hadisi al-imam bukhari ya kawo shi domin munasabarsa da wannan aya da ya buɗe wannan babi da ita babu fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa kallu kallu kaga fa in tabu shine a dawo daga shirka a dawo musulunci shine kalmar shahada wa aqamu salata shine yace wa yuqimu salata wa atu zakata shine yace wa yuqimu zakata fa kallu kallu shine annabi yace fa idza fa'alu zalika asabu min ma'ruf dan kaga wannan aya da wannan hadisi suna da munasaba duk abin da aya ta yi umurni shine hadisi ne umurni sannan cewa duk wanda ya tsaye da waɗannan guda uku to ya ba jinin sa kariya shine Allah yace fa hallu sabilahu kakku taba shi kakku ya ce shine annabi yace fa idza fa'alu zalika asabu min ma'ruf wannan hadisi da wannan aya suna nuna cewa wato hanyar shiga musulunci shi ne sauki kalimar shahada mushirki shi duba shi ne ayat ke ishara ga dukkan tabu ko kuma shi kalimar shahada la ilaha illallah sannan ya tsaida arkanul islam su ne sallah azumi zakka hajji duk da dai anan sallah da zakka ya kai magana akan su saboda sun ce sa a taɓa a zub da jinin mutum malamai duka sun yi ittifaqi akan duk wanda ya ke yin sallah da kankan to hukuncin sa shine a kace illa dai da suke sabani kai tsaye za a kashe shi da yakin sallah ko za a ba shi hazara irin shafi'iyya da malikiya sun sai akan cewa za a ba shi kwana uku yusta sabu talata za a nemi tuba ne kwana uku fa in taba fa huwa al-maqlub in ya tuba da mahaji a cikin in kuma bai tuba ba ku tela a kashe shi da sai da takobi hatta a yi masa hajji za a kashe shi da takobi hatta bisa ga hajji kuma to amma wasu mazhabobi irin su mazhabar Ahmad bin Hanbal ya ce shi kan duk wanda bai sallah ta dina kuma in an kashe shi an kashe murtaddi wanda ya rufe da musulunci da haka ba haji na an kai ba kai ne a sannan ita kuma zakka wanda bai baki ta shi kuma malaman bidu suka ce uku da ne ko karka za a kwace ka da kai da ne da sallah ba a ba a ka ba shi da kai saboda akwai niyya da ake bukata akwai lafiya kullum kullum kaga kan salawat akwai wahala a cikin kullum za a tsare mutum sai yayi sallar asuba azhar da da haka yana da wahala amma ita zakka shekara shekara ne da haka za a iya zuwa cikin zuciya sai a kwata a fitar ma fukara amma ita sallah hukuncin ta shine za a nemi shi tuban nan kwana uku idan ya tuba shi kenan idan bai tuba ba za a jinkirta mai har zuwa ta sallah wanda yake a jira shi har ƙarshen lokacin da sauran raka'a guda a ce ne in ya ce sai a yi hukunci a kashe shi sai hadda amma shi haji da sauran arka sai an kai wanda bai haji ba wallahi ba haji ba bar shi da Allah kawai kuma ba za a ce a biya mai kuɗin jirgi a ɗauke shi a kai ba sai in bai so yi ba ko niyya ya ci shi ke na ba haji da haka wallahi ba haji wanda ya ce haji Allah da shi da Allah saboda haka duk wanda ya tsaye da waɗannan abubuwan guda uku kalmar shahada ya tsaye yana tsaye da sallah da azumi da zakka wannan shi kenan ya tsare jininsa wannan shi ya sa tsaye na abokan ya yaki waɗanda sun zama da zakka kaga ba kashe ce ba amma dai ya yaki su akan lalle sai sun ba shi ba idan suka ki ba suwa da ƙarfi an so kwata to ko faɗa an tsaye da su an kashe su an kashe banza sai na abokan aiki a nan da ya umarni da shi ke nan kuma ya umarni da wannan hadisi ne dan ya zo da suka tsara da barka babu man qala inna al-iman huwa al-amal bari wanda ka magana akan cewa wato imani shine aiki ma'ana imani aiki ne kamar yadda sauran ayyuka da ake yi daga tsarki da aiki duk dai al'ummar bukari yana ta rabbi ga mutanen zamanin sa musamman murji'awa saboda murji'awa sun sun a kan cewa imani kaulin kawai da ka faɗi kalmar shahada shi ke nan duk alina da kuma ta tace duk ta barkazar da kai cewa kun kai la ya zurru ma'al imani ma'asiya duk ta barkazar da kai duk sabon da kai in dai ka yi imani shi ce to shi ne imamu bukari kai ta ma kan cewa manzon magana ba gaskiya ba ne a imani yana da bukata da aiki bayan an hurta shi ko kai kalmar shahada in baka sallah ba mu ne kake ba ko kai kalmar shahada in baka azumi da zakka da haji ba mu ne kake ba to shi ne imamu al-bukhari yake ta mai da wadannan babu hukka yace babu man qala babu wanda ke cewa innal imana huwa al-amal ma'ana hujjoji na ayoyi da hadisai waɗanda ke tabbatar da cewa lallai hakika imani ba zance ɗaya bane a aiki ne yace ga hujja ya aure da Allah ta'ala Allah mabarakin sarki ya ce wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun Allah ya ce wannan ita ce aljanna الذي أورثتموها والله لم بما كنتم تعملون سبب أدلة كنت كتن كنا على الكتاوة منين بما كنتم تعملون ما هو البخاري أنا لمن سبب الإيمان شيء بما كنتم تعملون محل الشاهد الإيمان هو العمل بما كنتم تعملون إذن وعدون إيمان شيء أي كتن لكم شيء إيمان إيمانكم shi ne yadda kuka shiga aljanna تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون إذا الإيمان العمل الإمام البخاري وقال عدة من أهل العلم ومتانين يوع لك تكن ما أبو نادي سنتي في قوله تعالى وجل فقال الله مكة سنتي فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون Allah ya ce na rance da Ubangijinka, wallahi sai mun tambaye su ba ki ɗaya dukkanin su waɗannan mutane sai mun tambaye su amma kanu ya amalu da gaske abin da sun haka kance suna aikatawa. To Imam Bukhari ya ce ma'anar ya amalu da bin nan za mu tambaye su an ƙauye la ilaha illallah. Har shi ne imani, zancen la ilaha illallah shi ne imani, ma'ana za mu tambaye su game da tauhidi kowa sai an tambaye shi game da tauhidin da kalmar shahada wa qala a wata aya kuma Allah ya ce li misli hadha falyahmal al-amilun masu aiki su yi aiki domin irin wannan mana irin wannan babbar rabo da masu imani suka samu suka shiga aljanna to duk masu aiki masu imani su yi irin wannan imani su yi irin wannan aikin domin su samu rabauta su ma su shiga aljanna da haka kaga duk wannan al'amari ne yake nunawa al'imani cewa imani aiki ne ba wai ban shi ɗaya ne ba da haka dan ka huta kalmar shahada kawai amma ba ta aiki wanda musulmi ke yi to ba mu ne ba imani yana tare da aiki الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان كده دول sai ka kudure a zuciyarka ka furta a harshenka kuma ka yi aiki da gabanka to sannan imanin ka zai tabbata ya ka ga muni amma sai ka furta ga bakinka ka yi imani amma cikin zuciyarka babu ba imani ba ko ka furta ka aje cikin zuciyarka amma baka furta ba ko baka yi aiki ba ba imani ba ne dole ne ka haɗa su ba حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن ابن المسيب وعن ابن المسيب كو مسيب أو وعن سعيد بن المسيب sunanta yana da abin nan guda biyu luka ana karantawa musayyab ko musayyab amma shi bai son a ce mai musayyab shi sa'irun musayyab bai son ana cewa musayyab da haka musayyab ya fi son a ce masa amma kuma ya yi shahara da musayyab amma duk sauran waɗanda aka ga irin wannan suna musayyab da fatha yawon ake faɗa musayyab musayyab amma shi bai son a ce mai hakan da haka ya yi a ce mai an sa'irin da ya mutu ji maimakon mutu ji to shi na cikin kibarun tabi'ina babban tabi'ina عن ابي هريره لك ابي هريره رضي الله عنه سئل اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي العمل افضل an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wai a cikin ayyukan da musulmi za shi wani aiki an mafi shi afdal wato wanda in kai shi ka fi samun lada da yawa wani aiki ne wanda idan ka yi shi ka fi samun lada da yawa fa qal sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce imanu billahi wa rasulihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kai imani da Allah kuma kai imani da manzon babu aikin da za ka samu lada mai yawa fiye da kowane aiki irin ka yi imani da Allah. Saboda shi imani da Allah in babu shi dukkanin aiki babu. Duk aikin da za ka yi idan ba ka da imani aikin nan rotacce ne. Dan wa man yakun lillahi faqad hadifa amalu. Da haka imanin lillahi wa rasulihi shine afdalul a'mal. Shine أقبل الأعمال ده الشيء هو العلم قيل sai aka ce summa maza sannan wani aiki qala al jihad fi sabilillah sai ce jihad wajen daukaka kalimar Allah jihad wajen daukaka kalimar Allah shi an majidin aiki ne da imani na biyu shine jihad wajen daukaka kalimar Allah wato zuwa wajen yaki qila na uku aka ce masa summa maza sannan wani qala sai ce hajjun mabrur hajji karfafe malaman sun zafin sama mabrurun hajji wanda ba yi sabo a ciki ba hajjin mabrurun wato hajji wanda an ka karɓa alamar karɓo hajji zai ya zan lokacin da ka zo hajji ka dawo a ga ayyukan ka sun karu na kwashi halin ka ya jaru wannan alamar hajji ka ya jaru amma idan ka zo kayan hajji ka dawo aka da akwai ci baya ga ɗabi'u babu makarimul akhlaq to alama babu alama da tabo hajjinka to shi ne ke fassara hajjin mabrum wannan hadisi ya yi kama da wanda muka yi hadisan da suka gabata akan cewa an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma bibici ya ce da fa'ala ta'am wa isha'u salam nan kuma an tambaye shi ne amma bibici ya ce imanu billahi wa rasulihi sannan jihadi sannan hajji wannan kamar da muka yi bayani a baya shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana kula ne idan aka yi masa tambaya da wanda ya tambaya na aiki sai ba shi amsa daidai yadda ya kamata da shi wani lokaci kuma yana kula da lokacin da ake lokacin da ake shi wani irin lokaci ne fili akwai bukatar ciyarwa lokacin nan sai ke ciyar da annabi ko akwai bukatar yada allama sai ce ai ko akwai bukatar ƙara tauhidi a wannan lokaci sai ce imanun billah wani lokaci kuma sukan kula da ainihin wato wanda ya mai tambaya shi ya yi cancanta da a ce ciyar wannan saboda waɗansan duka ɗabi'un yana da su da haka wannan shi ya fi ko imanin na shi adda na ƙasa sai shi bayani akan cewa imanin billahi shi na musu jiki da shi da haka ba wai hadisan suna kamar da juna bane wancan ya ce cewa ya ji wannan ya ce sallama ta ji wannan ya ce imani a'a yana kula da da wane ne ya tambaya kuma wani lokaci ne ya tambaya kuma a cikin wani yanayi ne ya tambaya wannan hadisi dai wato yana karfafa waɗancan ayoyi da al-Imam al-Bukhari ya kawo a cikin farkon bayan akan cewa imani aiki ne saboda ni an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki a wani ciki yace imanu billah kenan imani ne aiki ne to shi imamu abin da imamu buhari ya kawo wannan hadisi don shi nuna mana cewa imani shi ma aiki ne kamar yadda sauran ayyuka suke ayyuka to haka shi ma imani aiki ne aiki ne na kudurewa da zuciya da kuma ɗabbakawa duka da harshe da kuma a gani a aikace babun idza lam yakun al-islam 'ala al-haqiqati wa kana 'ala al-istislam aw yakhawf min al-ajr babu wannan babi ne wanda ke bayani akan musulunci na hakika da musulunci wanda ba na hakika ba shi ne imamu bukhari ce mizalan ya kuli islamu ala hakika babi wanda ke bayani akan idan musulunci ya zan ba na hakika ba ni ake ce masa wa kana ala islam musulunci ne ya kasance duka ga mutum karanta ɗaya ne ya ba da kai dole abu da kawai min al ko kuma ya saboda tsoron ka a kashe shi sai musulunta ko sai yake musulmi na ko da kan sun zuciya zai wa musulmi na ne da hukuncin ire-iren waɗannan al-imam al-bukhari yace ya kauli ta'ala saboda faɗar Allah madaukakin sarki qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna Allah ya ce qalatil a'rabu wasu larabawa wato mutanen ƙauye suke ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam amanna mun imani wasu larabawa da suka zo madina suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam koyi kuma sun zo bayan sun kazanta madina sun sun sama kaya sun sun ƙara kara kuma a daidai lokacin da suka zo shekara ta wanda ana cikin fari ana cikin matsa da suka zo kuma suka ƙara sadda farashin kaya na harkar kasuwanci abubuwa sun yi tsada kuma ƙara tsada kuma suka gurɓata yanayin garin madinar ƙasarsa to shi ne kuma sai suka zo suna wa annabi sallallahu alaihi wasallam gori akan cewa su ba su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma dai sun yi imani to shi ne Allah ya yi masa rabbi ya ce larabawan ƙauye da sun kasu suna ce ma wai amanna mun yi imani kun to ya rasu da lai faɗa musu ce musu lafiyoyi ba imani na mun kai ba walakin sai dai kudu ku ce aslamna mun yi saranda mun ba da kai mun yadda an yi ƙarfin mu dole mu yadda in imani amma ba mutum ba ba imani na kun kai ba al-imam bukhari ya kawo wannan aya don su nuna cewa akwai musulunci na hakika akwai kuma wanda ba na hakika ba wanda aka kasance yana nuna wannan musuluncin nasu dan shi har ayyuka musulun da imani da musulunci da an gudana ba gwamnati da kace mutum mumini da kace mai musulmi abun imamun buhari duk abu ɗaya ne amma sai wasu malamai sun kai akan cewa a musulunci daban imani daban Allah sun yi da tsarin mutum musulmi wato shi ne wanda ya yarda da kalmar shahada wanda kuma abu ne wanda ke tabbatar da waɗannan ayyuka ko su waɗanda suna saɓani wa junan wasu kuma suka ce a abinda an faru cikin zuciya shi ne imani wanda ake ganin kana aiki kana sallah kana azumi da sauransu shi kuma shi ne musulunci dan haka al'amalu batina su ne imani al'amalu zahira su ne musulunci amma dai abu ne mafi yawan malaman hadisi a tsere su da imam bukhari sun akan cewa da musulunci da imani duk abu ɗaya ne dan haka da a ce mutum musulmi da a ce mummuni duk ɗaya ne dan haka wannan aya tana nuna cewa waɗannan ba su yi imani ne ba kwata-kwata. Musuluncin da an da ke kulu a zulamna, ma'ana tsaron da ke kawai suka yi saboda tsoron kar a kashe su, kar a yaƙi. Amma ba sun yarda da munafukai ne, musuluncin su ba sai kai ciki ba, bisa harshen ɗaya ne. To bai ba ta na alin hakikati, idan musuluncin nan kuma bisa ga hakikati yake, imanin nan tabbatacce ne an kudurce da zuciya an hurta da harshe kuma an gani a aikace. to ruwa shi kuma imanin nan ala kauli jalla duhu yana daidai da fadar Allah maka hukuncin inna dina inda Allahi islam kadan hakika addini a wurin Allah a da ake cewa addini a wurin Allah al-islam shine musulunci waɗannan ayoyi da Imam Bukhari ya kawo shi ke nuna cewa shi a wurin da imani da musulunci da abu ɗaya a wata aya kuma yake wa man yasari ghayra al-islam dinan fa duk wanda ya nemi wani addini ba na musulunci ba to falan ya bala yin wata akaba addini guda ne inna dina inda Allah al-islam shi ne kawai حدثنا أبو اليمان أبو اليمان يا باب الأباد قال ياتي أخبرنا شعيب شعيب يا باب الأباد عن الزهري لك إمام الزهري قال ياتي أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص عامر بن سعد بن أبي وقاص يا بني الأبان عن سعد بن سعد رضي الله عنه وهو سعد بن أبي وقاص أن رسول الله حقيقة منظم الله صلى الله عليه وسلم وتشي سعد بن أبي وقاص شي أفوركم من يخار يخار حلبة فدية في سبيل الله شنو تسمى ويدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رحمة وتنيابا وتجمع وتحديا يا رب وتكتا العالم النبي صلى الله عليه وسلم خير إلى فيوة وفي أن اليوان وتجمع يبقى تشمع وسعد جالس سعد ما أيوم أسم يكشي شنازه فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan kyautar sai ya bar wani mutum huwa a'jabuhum ilayya sa'ad yace shi wannan mutum da annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ya ma ji ban shawa saboda ya yi su riko da musulunci ya yi su sadiqa sai islami fa qultu in ji sa'ad sai nace ya rasulullahi ya ma'aikin Allah malaka an kula da shi ne ya gama ta da wani baka bashi kowa an ba nan sauka shi a bashi ba fa wallahi inni la arahu mu'mina sa'ad ya ce shi yace wallahi ni fa ina da to ne mu'mini ina da ne mu'mini ba فقال جاء النبي يشي أو مسلمان كل مسلمين يشي فتكت قبيلة يشو فانكتا ثم غلبني ما أعلمه sannan abin da bai san ya imani ne ya rinjaye fa usuli makalabi sai na koma makalabi fa kuntu ne ce ma laka an fulani ya rasulullahi wai ne hada ka da wani فإني والله فوالله إني لا أراه مؤمنا والله إلا لنا مؤمنا فقال في النبي يكفي أو مسلما كوري مسلمين كوري زري كوري يكفي ثم غلبني ما أعلم به sannan kuma dai abin da da mutum na imani ne kuma ya jaya ka yanzu dai bai ke yi ba wa uktul maqalati ko mu faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيما من قال يكون بين الكاذبين او مسلما الى دليل مؤمن الذي ياتي او مسلما ثم قال sannan bayan an yi haɗa su uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa'ad ya kai sa'ad in ni la wasu ba ne to ka sani fa ba kun yi har sai sai hana ne ba haƙiƙan ni kan ba da kyauta ni kan ba wani mutum kyauta in ni la wasu ba rajula haƙiƙan ni kan ba wani mutum kyauta amma hawa gairu a habbu ilayhi alhali waninsa wani wangar ne ba kyauta ya yi yin wangar ne ba kyauta na yi sun wani shan daban ba ma duka da wangar ne ba amma sai in ɗauka in ba wangar da ba shi ne so ba saboda ni kashiyata an yi kuma gullahu sunnari tsoron wanga da ni ba kyauta kada Allah ya ci hajiya kada Allah ya kaɗa shi ta saboda imanin ya ranka ranka na tarihi na min al-mu'allafa da qulubuhum suna cikin irin waɗannan da ana ɗan jawo hankalin su ga akhlaqu na musulunci su shigo musulunci sannu sannu to don haka al-imamu bukhari ya kawo wannan hadisi don domin shi nuna cewa akwai al-imanu akwai al-islam sannan akwai wanda musulunci ne wato imani ne ba bai kai zuci ba da haka ba za ka ce mai muni ba sai dai ka ce mai musulmi imani ne ba na hakika ba ne munasaba ce da wannan bayi da waɗannan ayoyi don shi nuna cewa wato musulunci da imani abu ɗaya ne sannan wanda a cikakken muni musulmi ne wanda a cikakken musulmi muni ne amma wasu malamai makamanta sun ce wato shina cikin babul masjid bayi ne na ba'a da balanci na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi zama mai samai muni ina ki a kore musulmi muni ina a kore musulmi saboda kai ya yi dariya ya yi nishaɗi ba don wani bambanci da a tsakanin musulmi da muni ba amma wasu wajen an da suka ce wannan hadisin yana ƙara yin mana bayani karar akan cewa lalle musulunci daban imani da ma'ana akwai wanda yake musulmi na akwai wanda yake mumini na amma dukkanin mumini musulmi ne amma ba dukkan musulmi an masa mumini ba za a iya samun musulmi amma imani samu ma'ana imani ne da shekara yana da naƙar na imani amma duk wanda an ce mumini na to shi kan labudda dukkanin shigarar islamiyya باب إفشاء السلام من الإسلام باب wannan bashi na wanda ke magana akan cewa إفشاء السلام من إذا ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري وتولى رواية الإمام البخاري ya kawo ta don su nuna mutaba'a cewa wannan hadisin da muka karanta na au musliman au mu'minan يونس يا ويتوش ده صالح ده معمر ده ابن اخي الزهري دوكا دوكا سن ويتوش ده زهري wanda yana nuna hadisin mai ƙarfi ne ba hanya guda da ne yana da hanyoyi da mallan akwai hanyar Yunus Salih Mahmar da sunan da wancan da shi ma ya ruwaito shi da haka hadisin yana da musaba wanda shi yake kira musaba wanda tana ƙara ma hadisi ƙarfi bayan ƙarfi da aka yi shi babu insha'u salami min al-islam babu wanda ke bayani akan cewa yaɗa sallama tana cikin musulunci yana cikin ɗabi'un musulunci babbar ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un musulunci ya san ko ina sarki ka san mai sallama ka yaɗa sallama da wanda ka sani da wanda ba ka sani duk wanda ka gamu da shi assalamu alaikum ka san shi ne ko ba ka san shi ba kowa ka haɗu da shi assalamu alaikum wannan shi ne addinin musulunci ɗabi'a ce babba daga cikin ɗabi'ar musulunci wannan kuma al'imam bukari ya kawo ta akan cewa tana cikin imani aiki ne daga cikin ayyukan imani yadda ya kawo wannan bari a ƙarƙashin kitabun imani cewa ya ɗa musulunci imani mummuni ɗaya zai iya kiyaye wannan ɗabi'a duk wanda ya haɗu da shi ɗan uwa ne musulmi zai yi masa sallama dama ana magana akan musulmi dan akwai hadisan da suka yi bayani akan cewa la tabda'u yahuda bis salami kada ku fara ma yahudawa da sallama wa qala ammar ammar bin yasir ya ce ammar shi ma shi cikin wato as-sabiqin ila islam babban sahabi ne da cikin sahabbai waɗanda kuma suna cikin al-mu'abbad suna cikin waɗanda aka azabtar game da yadda aka kashe mahaifiyarsa da mahaifinsa ta ta sa'adi wanda abu jahal ya kashe shi shi ma ya sha azaba kwarai kwarai a farkon musulunci har ta kai ga sai da ya faɗi wasu kalmomi na shiga musulunci saboda azaba ta kai ba ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam yana kuka yana jin tsoro yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya ta yace ni ke faruwa yace sharru ya rasulullah saboda ba ba ku gushe ba suna yi man azaba sai da nan faɗi masu baƙaƙen maganganu da na kai sai annabi ya ce ni ina imanin sai sun ce na nan imanin na nan ya ce ai lafiya lau shi Allah ya saukar da illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani karkashin wannan ta'abi da shi da mahaifansa yace sabran ala ya ce fa inna maw'idakumul janna ku ƙara wa mutane ya ce ma'awar kwallon ku shi ne aljanna duk ɗan aljanna ne da isko ana wa amma amma sun azaba kwarai kwarai da gaske ana da wuta ba su yi masa azaba wuta su yi sawa suna suna yi azaba na biyu ne addu'a yana rukuni barkan masalaman ala amma kuma yadda Allah ya ce yana rukuni barkan masalaman ala ibrahim shi kuma yana ita ala amma sai kan ba su tashi shi ke yi haƙuri. Shakku dukkan su abin ba da ba nan za ka mutu cikin wata azaba ta wutar da ake ma da sauransu ba bayan za ka mutu ba sai can gaba wasu jama'a za su kashe to amma idan ya zo da yake cewa salatun kaga shi ma wannan mawqudin hadisi ne amma kuma wanda yake ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan magana alfafun nashi ne shi amma shi ya faɗa ya ce salatun akwai wasu fisal akwai wasu ɗabi'u guda uku man jama'a kunna duk wanda ya tsara yanzu ya haɗa waɗannan ɗabi'un yana da su faƙar jama'a imana ya gama tara imani ya haɗa ɗabi'un imani na farko al'insafu lin ya zama kana wa kanka adalci ma'anar kana wa kanka adalci shine ka san duk wani haƙƙi da addu'a kanka wanda Allah ya azama ka ɗauke duk wani haƙƙi da addu'a kanka na mutane ka ɗauke kawa ka da hali shi ne al'insafu lillah ya san kawa kan adalci duk wani haƙƙi na mutane duk wani haƙƙi na ubangiji to ka sauke ba sai ma an nema aiki ba da haƙƙi na ba a Allah maɗaukakin sarki ka san haƙƙoƙi ne ko waɗanda kala sauke a duk sarki duk wani mutum da ke da kawar haƙƙi ka sani da haka ka sauke wannan in kana da wannan ɗabi'a kana da ɗabi'a daga cikin ɗabi'ar imani na biyu wa bazul salami lil alam wannan shine ya kulla babu saboda shi bazul salami lil alam ka wata sallama lil alam ga talikan duniya ba ke ya ce al alam kullu ma zuwa Allah ta'ala da haka duk wanda ka haɗu da shi kai masa sallama kaga wannan hadisi a ya gane kowa amma sai aka yi tafsiri da wasu hadisai cewa la tabda umma buda salami amma yanzu da haɗu da Yahudawa ko kasuwa da suka fara musu sallama in dai sun kai muku kuci alaikum da ghairi wa da haka bazul salami dabi'a ce cikin dabi'un musulunci dabi'a ce daga cikin dabi'un imani imani ke sa ka watsa sallama ya zan ka watsa ta kuma dabi'a ce ta masu tawalu dan shi wato sai da amma ya kawo ta cikin dabi'un imani sannan abu na uku wal insafu min al ihsan ciyarwa a cikin talauci al'inkafu da zan kana ba da kyauta ne da tsari ko da ba kana mana duk abin da yake kana kokarin dokin kafiyar wannan infaq ne kuma am sawa'un infaq ne ciyarwa ga iyalanka ko kuma ciyarwa ne ga ba da sadaka ga mabuka ko mabarata ko waɗanda ke da bukata to wannan shi ma shi na cikin tambayoyi bayan ba wai sai in kana da karatuwa ba saboda akwai hadisin da sai da na Ali ya kawo na cewa wato wani ya fara kyauta ta cikin dirhami dubu da asali sai ya fara kyautar dirhami ɗari dirhami ɗari ɗaya duka goma ne na dubu goma shi kuma wannan yana da dirhami ɗari sai ya bada kyautar dirhami goma goma shi ne ɗaya duka goma na ɗari shi kuma wannan gwamna ne goma gari ya ɗauki gwamna ne ɗaya ya ba su wasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce duk ladan su guda saboda kowa ya kasa abin da gare kashi goma ya ba da kashi guda to wannan in faɗin ba wai sai kana ba ta ba duk abin da gare ka kai akwai ma hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce girhaji guda ya yi daidai da jirhami dubu ɗari wani mutum na aka jirhami sai ka abin ya rasu Allah ya zai yi haka jirhami guda ya yi daidai da jirhami dubu ɗari shi wani mutum na aka jirhami biyu sai cikin jirhami da biyu ta wanda ya kito da ba su wasu saura nawa rabin dukiya da ya ba su wasu saura guda shi kuma wani ma'aikacin mai dukiya na ya ɗauki dubu ɗari ya ba su shi diloriya da shi da wanda ya ba da dubu ga ɗari da wanda ya ba da dirhamin na guda na da hannu ɗaya in ji annan sallallahu alaihi wasallam dirhamu yusawi li aka alfi dirham saboda haka al-infaqu min al-ihsab shi ma ne al-iman ciyarwa lokacin da kake cikin wato talauci shi na cikin dabi'un imani حدثنا قتيبة قتيبة يا باب الأبائي قال ياتي حدثنا الليث عن يزيد بن عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا هتيك ويمتون سأل رسول الله يا تنبي منظم الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير وجه تجي المسلم وجه تجي أتي أم تجي وجه تجي أم الشو وجه تجي إن كيد ذاك إنسان الله رسل وجه تجي قال سيدي تدعين الطعام نور كوك زيادة عليك فبعد عليك ده مو بكاتا تزيادة وتقرأ السلامة sannan ka karanta sallama ma'ana ka zanka ilqa'u salami alaman arabta bisa ga wanda ka sani wa man lam ta'rif da wanda ka sani ba to al-Imam bukhari ya kawo wannan hadisi a bayan da ya gabata kuma yanzu ya kuma kawo shi a nan saboda bayanin da ya gabata ya kawo su ne wajen tsa'imu fa'ama yanzu kuma nan bayanin isha'u salami mutu dan haka wata ka'u salama yake magana a nan sannan in ka kalli hadisan isnadin ba ɗaya bane saboda kowane bayan zai kawo wata hanya ta daban ba zai kawo wancan isnadin ba sannan zai kawo shi ta wata riwaya daban ba irin wancan riwaya ba saboda a ƙara samun wata fa'ida bisa ga wancan saboda haka duk mukarar rafi shi ne yana kawo su ne saboda ƙarin fa'ida da amfani da kuma dalili da haka ɗaya ka takrarin hadisi ba wannan hadisi wato al-imam al-bukhari wato ya kawo hadisi guda biyu hadisi mawqufi da kuma hadisi marfu'i marfu'i shine na annabi sallallahu alaihi wasallam mawqufi kuma shine na sahabi amma duk waɗannan hadisai suna ɗauke da wannan hasla ta ikya'ul salam cewa dinan islam suna cikin ɗabi'un musulunci ya da sallama abu ne mai kyau kuma suna cikin makarimul akhlaq suna cikin alamomin tawalu da cikin imani duk imamu bukhari yana kawo su akan su akan cewa al-imanu qawlu wa amalu aiki ne da haka wannan yin sallama din nan aiki ne da cikin ɗabi'un imani باب كفران العشير وكفر دون كفر bayan yin magana akan butulce ma abokin zama wa kufurin nuna kufurin da kuma kafircin da bai kai da kafirci ba akwai kafirci amma wanda ba kafirci na ba kafir kafirci na to fi an abi sa'id al-khudri an annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wannan babi akwai riwaya daga Ali Sa'id al-Khudri daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace haddathana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Zaid ibn Aslam an Ata ibn Yasar عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم ياتي اريد النار النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ان غدا من وتانا غني تجارا تجارا fa'iza a tsaro ahali hannu kawo. Sai daga ashe waɗanda an mafi yawa a cikin wuta mata ne. Mata su suka fi yawa a cikin wuta. Saboda ni ya kurna, saboda mata bukullai ne suna da bukulci. Kagan ce ya kafurna kalima ce ta alkufu. Don shi sahabbai sai suka tsaya suka yi tambaya ya kurna. Ƙila a ya kurna lillahi tunda al-kufru yana da fassarori shi na wanda ke shin kafir ce ma Allah su kai shi yasa suke shiga wuta qala sai aka yace a yakfurna al-ashira a a abokin zamantakewa su dai mazan su suke mutunci mutunci da shi sai ƙara fassara yace wa yakfurna al-ihsana suna mutunci mu kyautatawa da mazan su ke yi لو أحسنت إلى إحداهن السحرة نبي الله عليه وسلم يقول دا أجل أشير كاي كوتا كاما خير أول زامن شكرا لشكره كل شكا كوتا كاما ثم رأت منك شيئا sannan kai wata rana rannan kai sai ka ga wani abu wanda baka kyauta mata kala rannan din nan da baka kyauta mata ba rana guda ta mun ce waɗancan shekaru da wancan zamani sai ta ce ma ma ra'aitu minka khairan qattu ce ko da ai da ma ban taba ganin alherin ka ba dan ai ban taba ganin alherin ka ba to wannan al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi da wannan bani a munasaba cikin kitabul imani don shi nuna cewa imani yana rabuwa da ayyukan sabo sannan don shi nuna girman miji a wurin matarsa kuma shi nuna haɗarin wato butulci butulce ma abokin zama wato duk masu da ke butulce ma abokin zamanta to tana cikin haɗarin kuma babba babba don duk zunubin da zai sa a kai wuta to wannan ya kai tabiya babban zunubi ne zai sa a sa mutum wuta to gashi Allah ya ce mafi yawan ƴan wuta mata ne kuma dalili shi ne butulci dan shi malamai sun ce butulcin mata da mijinta wato kabiratu min al-kaba'ir babban zuci ne daga cikin manyan zunubai saboda haka yana da haɗari kwarai kwarai da kufurin ni'ima kuma yana nuna girman miji a wurin matarsa dan haƙƙin sa ne yasa an kai ta wuta kuma wannan bayan da yau munasaba ce akwai al-kabab tantaka tsakanin kafirci da imani na sha al-imam al-bukhari ya kawo shi cikin kitabul imani باب المعاصي من امر الجاهليه ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك باب من magana akan sa'i sa'i dabi'a ce daga cikin dabi'un jahiliya ma'ana aikin sabo abu ne wanda ɗabi'ar jahiliya ta ma'ana ɗabi'a ce wanda musulunci bai da ita in ka ga mutum na aikin sako to ya koma ɗabi'ar jahiliya jahiliya ce an sa yin aikin sako yin aikin asha amma dai wala ya kafaru sahibu hadin fitaliya waton ba a kasarta wanda ke yin sabo duk sakon da mutum ke yi shan giya ko shata ko nina ba za ka kanta kafiri ba illa bi shirka sai dai in ya yi shirka wannan kan in mutum ya yi shirka to wannan sai ke masa kafiri amma la yuka fau bi wannan aqida ce daga cikin aqidatu ahli sunna wal jamaa aqida ce wadda ta saba wa mu'tazilawa su mu'tazilawa ce sun da yin sako guda kai ka san kai in mutum ya yi karya ya karya balle shi zina ko shata ko makamantan haka li kaulin nabi kuma dalilin imam al-bukhari da yace sako suna cikin al'amarin jahiliya saboda cewa ce innaka murqun fi ka jahiliya annabi yace ma abu dhar ki kai ka gare ka kana da ɗabi'a cikin ɗabi'un jahiliya saboda ya ɓaci wani sahabi da wani ya ɓace shi ta hanyar uwa ɗin ya ce mai uwa sai baƙata shi ce kai amma kan ɗabi'a kan ɗabi'a jahiliya wakka ɗabi'a da kai ɗabi'a jahiliya wa qawlin lahi ta'ala da zancen Allah madaukakin sarki da yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi hakika Allah madaukakin sarki ba shi gafarta a haɗa wani da shi wajen bauta duk abin da mutum zai yi na sace-sace in ya mutu a kan sace-sacen nan to Allah yana iya gafarta mai in dai ba shi kayan mutu shi wa ya fito ma nuna zalika amma Allah yana gafarta mai abin da bai kai shirka ba liman mai shago amma hakoshi ga wanda ya tuba kowa ba kaga anan wannan aya Imam Bukhari ya kawo ta don shi ƙara karfafa cewa ba a kayar samun tafiya. Da haka don mutum ya mutu wato bai duba ba kowane irin aikin sako shi ba za ka ce mai dan wuta ba. Dan shi malaman akida ke cewa wa man yamut wa lam yatub an wizrihi fawwid ila Allah jami'a duk wanda ya mutu in dai musulmi na bai tuba ba daga zunuban da yake aikata wa kowane da irin manyan zunubai na to fawwid ila Allah jami'a ka bar ma Allah al'amura ne duka awo duka kakka ce mai kayan ne kakka ce mai dan wuta a ba za ka yi yanke da dan wuta ne ko dan aljanna na ba kamar yadda duk yadda ka ga mutum na aikin alheri duk yadda ka gani ba ka iya yanke ka ce mata aljanna sai dai ka ce ana dan muhammad dan duk wanda ba mubashsharun bil jannati na ba wanda nafsi bai tuzgo da yi mai bishara da aljanna ba to za su aikin da yake na kwarai ba za ka ce mata aljanna ba kamar yadda duk wanda wato duk aikin da mutum ke yi na asha in dai musulmi na ko ya mutu bai tuba ba ba za ka yi mai yanke da mutane ba shirka ɗai za ka waye shi wanda ka san mushin kira shi kan da ya mutu kashi ɗan wuta amma mai sabo za ka faɗa ba حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة شعبة يا بام الأباري عن واصل بن أحدث عن المعروف قال معروف يبكي لقيت أبا ذر بالربدة معروف يبكي لا حدث أبو ذر بالربدة أربدة abu zarin shi ma shi cikin manyan sahabbai na kusa kusa da annabi sallallahu alaihi wa sallam da nake abu zarin wa alaihi hullatun yana saye da wasu kayan ado masu kyau abin da ake kira hulla hawa wato kamar kace irin tabbo da wando kala daya a cikin da aka wa ala mulani hullatun shi ma irin wannan ya yaro ne ma'ana bawa ne shi ma yana saye da wannan kayan kawa irin nashi shi abu zaɓin yana saye da wannan kayan kawa shi ma bawa ne yana saye da kayan kawa wata alkuhu an zalika sai na tambaye shi game da haka faƙala sai ya ce in ni sababtu rajula sai abu zarrin wato shi ma'aru ya ce ni tambayi abu zarrin ni ce mai in ni sababtu rajula ni asali ne ka tuko kala guda da kai da bawan ko sa ba kala daya shi a dalilin da ya saya mai tambaya ya an kai ne ka kai don su al'adar su ba su ainihin jerawa da bawan su da lissi a yi tare da shi balle har a sa kala su ayin iri ɗaya masu kyau masu kala to shi ne sai ya gaga abu zarrin kala ɗaya da bawa shi ne yake tambaya sai an zalika me yasa me yasa فقال سيدي إني سببت رجلا أبو ذر يسي أي وصناي ونزاجة ذاجة معناه من يفعل هذا وأي مسلم بس إسماني ما أما بلال بلال ابن أبي رباح مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنا تكفهم المعذبون في أول إسلامه yace to na na yi faɗa da wani mutum fa ajjartuhu bi ummihi sai ni zarge shi da mahaifiyarsa sai ni taɓa mahaifiyarsa shi sai da mahaifiyarsa ba ta ce shi ne mai mutu ga wani wani ƙaci ƙaci mai muni yawa فقال من النبي sai annabi صلى الله عليه وسلم yace ya aba zar ya kai abu zar a ajjartahu bi ummihi bilal ya kai ƙara yanzu inda annabi ya faɗa min cewa to ga abun da Abu Zarr ke faɗa maka ya fata mai yau shi ne annabi ke ce ma Abu Zarr yanzu da mahaifiyarsa kake zargin sa ni Allah ne mahaifiyarsa sannan ya ce innaka mur'un fi ka jahiliya in ki ka gani ka Abu Zarr kana da dabi'a wata dabi'a daga cikin dabi'un yan jahiliya haka kenan mahallin shahidi da al-Imam al-Bukhari ya kawo da hadisi cewa al-ma'asi min amrin jahiliya shi duk aikin sako tabi'a ce daga cikin kalmomin jahiliya da haka wannan kalma da kan furta mai tabi'a ce daga cikin yan jahiliya sai mafaɗi sai kamata ga musulmi shi fasu wata tabi'a irin kalmomin yan jahiliya ta ƙaƙe ƙaƙe ba sannan bayan annabi ya faɗa mai wannan tabi'a ta jahiliya ta sai ce mai ihwanukum khawalida shi to ku sani wa ƴan uwanku wato khawalukum wato mulkin ku ne ma'ana yana so ya ce bayan ku ɗan uwan ku ne ikhwanukum khabarun muqaddam khawalukum mubtada'un mu'akhkhar wato khawalukum ikhwanukum bayan ku ɗan uwan ku ne yadda kuke mutane haka suke mutane ja'alahum Allah tahta aydikum sai mun mulkin ku da su shine su Allah ya sanya su karkashin hannayenku ku addabikun فمن كان أخوه تحت يده هو دعوة عليه كرأتين هنون يزن باو عليه فليطعمه شكية تشين ما يأكل بزعرين ليكيش وليرزقه يسوها تشين ما يأكل بزعرين ليكيش ولا تكلفوه ما يغلبه كم كلفا مس ألين ليكيش كم ينزو ألين ليكيش فإن كلفتموه إن كنتم كلفا مس فأعينوهم كتيمكا مس abu zarrin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai wannan magana sai sai duka ya kwantar da wuya ne da aka kai ne da haka yace ba zai tashi ba sai bilal ya taho ya sa kafa ya tashi kan nan goyon nan nashi ya turmu za shi sannan ya yaƙi yaƙi kaga ya tafi habbu suke biyayya da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma abu a bilali sai kama shi ya rungumi shi ce ba zan tafi goshin da ke sujuda da Allah maɗaukakin sarki ba. Waɗannan su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam Bukhari ya ga wannan hadisi da wannan aya domin shi bayani akan wato cewa sabo ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un jahiliya na aiki. na biyu kuma saƙo yana rage imani kamar yadda imani ke ƙaruwa da ayyukan alhaini to haka kuma imani yana raguwa da ayyukan asha ayyukan aisha babun wa in ta'ifatan min al-mu'minina qatadu fa aslihu bainahuma babu wanda ke magana akan cewa idan wasu jama'a guda biyu na mu'minai suka yi faɗa tsakanin junan wagga jama'a mumina wagga jama'a mumina sai suka yi faɗa tsakanin Allah ya ce fa aslihu bainahuma kun sulhu tsakanin wannan Imam Bukhari ya kawo ta kusan ma mun mu'mini ya ce Allah ya kira su duka mu'minai kinan sako ba zai fitar da mutum daga musulunci ba dan da wadda aka faɗa da wadda ke faɗan duka da mai faɗa da wanda ake faɗa da shi duk Allah ya kira shi mu'minai da haka kuna nan da imanin wannan shi yasa al-Imam Bukhari ya kawo cewa sako kenan bai ainihin sa a kira mutum kai حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا حماد بن زيد حدثنا ايوب ويونس عن الحسن عن الاحنف بن قيس قال احنف بن قيس يبكي ذهبت لانصر هذا الرجل na tafi domin in taimaki wannan mutum suna ganin sai da na ali bin abi talib lokacin da ana yana yakin nan na Ukraine da yakin watan jamal yace fara kira ni Abu Bakrata Ibn Qais yace sai Abu Bakrata ya haɗu da ni فقال أنت أين تريد لا تبلغها قلت له أنصر هذا الرجل إلى غير شيء سيمشي وانشم فيه قال كيف يرجعكما فإني حديثا سمعت رسول الله ناجم عن الله صلى الله عليه وسلم يقول شنا شوا إذا التقى المسلمان بسيفيهما إذا مسلمي يوسف كحقل تكبر wanda musulmina wanda musulmina kowa ya ɗauka ta kuma takobi ne za a yi faɗa to falƙatul wal maqtul fil nar da mai kisa da wanda za a kashe duka ƴan mutane falƙatul wal maqtul fil nar فقلت سيدك يا رسول الله إن شاء أبو بكر يا ما أنت الله هذا القاتل وان الشيء كذا أنت اللي يصير يعني لن شيء تقول لي حشوة هذا غير يمينه وكما بال المقتول شيء الله يهم وان أنت حشوة شيء ما أنت أمثال قال في أبا يسي إنه كان حريصا على قتل فاعله شيء ما لي يا سيد إلا يظهر ساعة شيء حشوة لهذا الله يا أيدي لم يوليني wanda ya yi aiki ya kashe shi kuma jami'a da ya samu dama zai kisa to dan haka alfatil wal maqtul fi nar idan shi idan ka ana yin jami'i tsakanin musulmi da musulmi a gidan ne dan haka ya kafa kafa ka kashe da shiga saboda haɗe haɗarin da ake dan alfatil wal maqtul fi nar ya kashe za mu tsaya kan wannan bayanin insha Allah ta'ala duba da lokaci أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك